بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin bayani akan babin da yake bayani akan haramcin sassaƙa abu mai rai a cikin sutura ko wani abu makamancin haka sai lokaci halinsa za mu tashi daga hadisin abdullahi ɗan mas'ud قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud yake cewa na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون waɗanda suka fi kowa tsananin azaba a cikin mutane ranar alkiyama su ne waɗanda suke suranta abu mai rai متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa قال الله تعالى allah maɗaukaki yana cewa ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي wane ne ya fi zalunci fiye da wanda yake ƙoƙarin yin irin halittata فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة to ga sunan su karan- su su- to to waɗanda suke ƙoƙarin hakan idan sun isa su halarci ƙwayar komayya ko su halarci ah, wata ƙwaya ko kuma su halarci ko da kwatankwacin shayar ne mana ba za su iya ba sai dai su kwaikwaya متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu talha allah ya yarda da shi manzo allah jira da amince allah su tabbata a gare shi ya ce
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko kuma sura ana kamar mutum mutumi ko wani abu makamancin haka متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da su ya ce وعد, وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه
mala'ika jibril ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari cewa zai zo wajen shi فراف عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗin jinkirin da jibrilu ya yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito sai ya haɗu da mala'ika jibrilu sai yake ba shi labarin cewa sun yi alkawari amma kuma gashi bai gan shi a lokacin da suka yi alkawari ba ya san kuma mala'iku ba sa saba alkawari
فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة sai mala'ika jibril ya ce ai matsalar shi ne ba ma shiga gidan da yake akwai kare ko kuma akwai suwa رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga aisha allah ya yarda da ita tana cewa وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه في ساعة
na'am take cewa mala'ika jibrilu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari zai zo wajen shi a wani lokaci فجاءت تلك الساعة ولم يأته sai lokacin ya zo amma mala'ika jibrilu bai ƙaraso ba قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana riƙe da wata sanda sai ya yadda sandar daga hannunsa ya dinga cewa
ما يخلف, ما يخلف الله وعده ولا رسله
annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa Allah da manzanninsa ba sa saba alkawari ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب annabi sallallahu alaihi wasallam yana waigawa sai ya ga wani ɗan kwikwiyo na kare a ƙarƙashin gadonsa sai yake tambaya yaushe wannan karen ya shigo فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج take cewa sai nake cewa na rantse da Allah ban san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni sai aka fitar da shi فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني
saboda haka sai mala'ika jibrilu ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka yi min alkawari kuma na zauna na jira ka amma baka zo ba فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك sai mala'ika jibril yake cewa ai wannan karan da yake a ɗakin ka shine ya hana ni zuwa إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة tabbas mu ba ma shiga cikin ɗakin da yake akwai kare ko kuma sura رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي الهياج حيان بن حسين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم hayyan bin hussein yana cewa aliyu bin abi talib allah ya yarda da shi ya ce min bana aike ka irin aiken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi min ba
ألا تدع صورة إلا طمستها kada ka bar wani hoto na mutum mutumi face sai ka shafe shi ولا قبرا مشرفا إلا سويته kada ka bar wani kabari wanda ya daga sai ka daidaita shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع babin da yake nuni akan cewa haramun ne mutum ya riƙi kare in dai ba na farauta ba ko kuma eh, kare wanda zai yi gadin dabbobi ko kuma karen da za a rinka zuwa gona da shi
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية duk wanda ya riki wani kare ya rike shi a gidansa in dai ba kare ne na farauta ba ko kuma kare wanda zai dinga kula da dabbobi فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان kullum za a dinga rage kira'i biyu daga cikin ladansa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية duk wanda ya riƙi wani kare ya ajiye shi to kullum za a dinga rage kiraɗi daga aikinsa na lada in dai ba kare ne wanda yake na noma ko kuma na dabbobi ba ma'ana ruwayoyi sun bambanta akwai waɗanda suka ce za a rage kiraɗi biyu akwai kuma waɗanda suka ce kiraɗi ɗaya
متفق عليه Bukhari da musulmi ne suka rawaito وفي رواية لمسلم a wata ruwayar ta muslim من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض duk wanda ya riƙi kare kuma karen nan ba kare ne wanda yake na farauta ba ko wanda yake taimakawa wajen kiwon dabbobi ko kuma wanda yake na noma ba
فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم kullum za a rage masa kira'i biyu daga cikin ayyukansa
باب كراهية تعليق الجرس في, في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne a ratayawa raƙumi eh, ƙararrawa eh, a wuyansa hakanan kuma ragowar dabbobi ma makaruhi ne a rataya musu ƙararrawa sannan kuma babun yana nuna cewa makaruhi ne mutum ya yi tafiya tare da kare ko kuma ya yi tafiya tare da ƙararrawa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس mala'iku ba sa abokantakar tawagar da take a cikinta akwai kare ko kuma ƙararrawa رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce الجرس من مزامير الشيطان ƙararrawa tana daga cikin girayen shedan رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم abu dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce wanda yake kan sharaɗin muslim
باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة babin da yake nuni a kan cewa makaruhi ne a hau dabbar da take cin najasa amma idan ya kasance ta ci abinci mai tsarki zuwa wani lokaci to kar hancin yakan tafi saboda hukunci yana tafiya ne da illar sana'am
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a hau abin da yake cin najasa daga cikin raƙuma
رواه أبو داود بإسناد صحيح abu dawud ne ya rawaito da sanadi wanda yake ingantacce باب النهي عن البساط في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار babin da yake bayani akan hani a game da tofar da majina a cikin masallaci sannan kuma babin yana bayani akan cewa idan an tofar to a gusar da ita sannan babin yana yin umarni da cewa a tsarkake masallaci daga kazanta عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce البساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها um, yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce uh, tofar da majina a cikin masallaci zunubi ne amma ka fara hakan shine a rufe ta متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito amma abin da ake nufi da rufewa a nan shine a wurin da masallacin ya zama ba shi da suminti amma gurin da masallaci yake da suminti to ba za a rufe ta ba saboda rufewar ba zai yi ma dai a rufe ba amma an rufe to zai zama cewa eh, abin ya fi zama ƙazanta kamar yadda kuma ba za a goge ta da kafa ba ko wani abu makamancin haka sai dai mutum ya sa tufansa ko kuma wani kyalle ya goge ta saboda shi ne zai gusar da ita gaba daya na'am tun da farko ma kuma yana da kyau mutum in dai gurin suminti ne kada ya tofar da majinar na'am وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الجدار رأى في جدار القلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه an rawaito daga Aisha Allah ya yarda da ita take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata majina a bangon masallaci sai ya goge ta متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر waɗannan masallatan ba su dace da irin wannan fitsarin ba ko kuma irin wannan ƙazantar إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗannan masallatan an yi su ne saboda ambatan Allah da kuma karatun alkur'ani na رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne a yi husuma a masallaci sannan ɗaga sauti ma a cikinsa makaruhi ne hakanan ah, yin cigiya a masallaci makaruhi ne hakanan saye da sayarwa da kuma yin kwadugo duka waɗannan abubuwan gaba ɗayansu haramun ne a aikata su a masallaci ko kuma makaruhi ne a wajen wasu malaman
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an rawaito daga abu huraira allah ya yarda da shi ya ji manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا, راد لا ردها الله عليك duk wanda ya ji wani mutum yana shela ta wani abinsa da ya bata a masallaci to ya masa addu'a ya ce allah kai ya dawo maka da wannan abin فإن المساجد لم تبن لهذا saboda masallatai ba don haka aka yi su ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك idan kaga wanda yake sayarwa ko yake sayi a cikin masallaci to ka ce allah kada ka sa wa kasuwancinka albarka وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك idan kuma kuka ga wani wanda yake cigiya a masallaci to ku ce masa kada allah ya dawo maka da ita رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد ضالة فقال an rawaito daga buraida yake cewa wani mutum ya yi cigiya a masallaci sai ya ce من دعا إلي الجمل الأحمر a waye kira raƙumina ne ja فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari sai yake cewa kada Allah ya sa ka gan shi إنما بنيت المساجد لما بنيت له an gina masallatai ne saboda abin da aka gina su don shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر amur bin shu'aib an rawaito hadisi a wajen shi daga babansa daga kuma kakansa Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a yi ciniki a masallaci sannan ya hana a yi cigiya a masallaci kamar yadda kuma ya hana a rera waka a masallaci رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito kuma sun ce hadisi ne mai kyau ana shi Tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال An karbo daga Sa'id bin Yazid Allah ya yarda da shi ya ce كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال na kasance a masallaci sai na ji wani mutum ya jefe ni ina waigawa ina kallo sai na ga shi Umar dan Khattab ne sai na ji shi yana ce min اذهب فأتني بهذين فجئته بهما yace je ka ka zo min da waɗancan mutum biyun yace sai na tafi na zo da su فقال من أين أنتما ya tambaye su yace daga ina kuke فقالا من أهل الطائف suka ce daga ɗa'if muka zo فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce da ku ‘yan gari ne da na ji muku ciwo ya za ku dinga ɗaga sautukanku a masallacin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة Babin da yake bayani akan hani ga wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa ko ya ci gawasa ko kuma wani abu wanda yake da wari ya shiga masallaci kafin wannan warin ya tafi sai dai in akwai wata larura.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا duk wanda ya ci daga tafannuwa to kada ya kusanci masallacinmu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أنس رضي الله عنه قال An karɓo daga Anas Allah yarda da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا duk wanda ya ci daga wannan tafannuwar to kada ya kusance mu kada kuma yi sallah tare da mu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن جابر رضي الله عنه قال An karɓo daga Jabir Allah yarda da shi ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلن فليعتزلن أو فليعتزل مسجدنا duk wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa to ya nisance mu ko kuma ya nisanci masallacinmu wanda ya rawaito hadisin ya yi kokonto.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية لمسلم A wata ruwayar ta Muslim من أكل البصل من أكل البصل و- أو من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafannuwa ko ya ci gawasa to kada ya kusanci masallacinmu.
فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم Saboda mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم جمعة فقال في خطبته An karɓo daga Umar Allah ya yarda da shi ya yi hudu ba ranar wata juma'a sai yake cewa a hudu barsa
إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم ya ku mutane kuna cin wasu bishiyoyi guda biyu ina ganin su bishiyoyi ne marasa kyau wato albasa da kuma tafannuwa.
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمته ما طبخا Na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya samu wani mutum yana da eh, warin u- ɗaya daga cikin waɗannan bishiyoyin guda biyu to yakan yi umarni a fitar da shi zuwa bakiya. Da haka duk wanda yake so ya ci ɗaya daga cikin waɗannan eh, bishiyoyin guda biyu wato tafannuwa da albasa to ya ƙoƙari ya dafa su sosai.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب نعم.
لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء babin da yake nuna cewa makaruhi ne ranar juma'a lokacin da mutum yake lokacin da liman yake hudu ba mutum ya sanya hannunsa a kafarsa ya takure saboda wannan yana jawo bacci kuma yana hana mutum ya zama cewa ya ji hudu ba kuma za a iya ji masa tsoron alwalarsa ta kare عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب an rawaito daga mu'az bin anas juhani yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya takure ya yi zama na takura ma'ana ya hada gwiwoyinsa da cikinsa ranar juma'a lokacin liman yana hudu ba
رواه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma tirmidhi ya kyautata hadisin باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي babin da yake bayani akan cewa an hana mutumin da yake so zai yi layya ah, ya yanke wani abu na gashin kansa ko kuma na barcensa bayan goma na zulhijja sun shiga har sai ya yi layyar
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت an karɓo daga ummu salama allah iya da ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي duk wanda yake da abin layya to idan dai zilhijja ya shiga to kada ya ɗauki wani abu daga gashinsa ko kuma wani abu daga cikin faratansa har sai ya eh, yi layya mana kada ya yanke gashinsa ya yi aski ko kuma ya yanke farshensa sai bayan ya yi layya muslim ne ya rawaito باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان و- وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا babin da yake bayani akan cewa haramun ne a yi rantsuwa da abin halitta kamar annabi ko ka'aba ko mala'iku ko iyaye ko sama ko mutum ya rantsuwa da rayuwarsa ko ya rantsuwa da rai ko ya rantsuwa da kai ko ya yi rantsuwa da rayuwar wani sarki ko ni'imar wani sarki ko ya rantsuwa da kabarin wani ko ya rantsuwa da amana na'am
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت Allah yana hana ku ku yi rantsuwa da iyayenku saboda haka duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya shiru متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال an karbo daga Abdurrahman dan Samura Allah ya dade shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم kada ku dinga rantsuwa da gumaka kada ku dinga rantsuwa da iyayenku رواه مسلم Muslim ne ya rawaito na'am وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga buraida Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce من حلف بالأمانة فليس منا duk wanda ya rantse da amana ba shi daga cikin mu حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ya rawaito shi da sanadi mai inganci وعنه رضي الله عنه قال an karbo daga shi buraida Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce
من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال
idan mutum ya rantsuwa ya ce ni na kubuta daga musulunci mana ba ni ba musulunci to idan ƙarya yake to wannan abin da ya faɗa ya tabbata a kan shi وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما in kuma da gaske ya faɗa to ba zai taɓa dawowa musulunci yana kubutacce ba رواه أبو داود abu jawud ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة ibn umar allah ya da shi ya ji wani mutum yana cewa ina ina rantsuwa da ka'aba فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك kada ka rantse da wani Allah saboda na ji manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya rantse da wani Allah to ya kafirce ko kuma ya yi shirka رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya kyautata hadisin wasu malaman sun fassara kafirci a nan wanda zai samu wanda ya rantsuwa da wani Allah da cewa kafirci ne karami na'am باب تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدا babin da yake bayani akan cewa haramun ne haramci mai tsanani mutum ya yi rantsuwa akan ƙarya da gangan عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abdullahi dan mas'ud yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان duk wanda ya yi rantsuwa akan dukiyar wani musulmi ba tare da haƙƙi ba to zai haɗu da Allah Allah yana mai fushi da shi ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية duk wanda ya yi rantsuwa domin ya ci dukiyar musulmi to zai haɗu da Allah yana mai fushi da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana abin da yake gaskata haka daga littafin Allah inda Allah yake cewa waɗanda suke canza abu alkawarin Allah da kuma rantsoyinsu da ɗan wani abu ɗan kaɗan wanda za a ba su to Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba zai kallo na rahama ba ba zai magana da su ba ranar alkiyama mana mutum ya canza wani abu da Allah ya saukar ko kuma ya rantsuwa a kan ƙarya saboda ɗan wani abu na duniya da zai samu متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abu Umama Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah kira da min Allah su tabbata a gare shi ya ce من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة duk wanda ya ci haƙƙin musulmi da rantsuwarsa ta ƙarya to Allah ya wajabta masa wuta kuma ya haramta masa aljanna فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله sai wani mutum ya ce da manzo Allah ko da abin ɗan kaɗan ne
قال وإن قضيبا من وإن كان قضيبا من أراك ya ce ko da ɓarin itan araf ne رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abdullahi dan Amr bin al-As daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس manyan zunubai su ne shirka da Allah da saba wa iyaye da kasharai da rantsuwa wacce take ta ƙarya
رواه البخاري ƙwari ne ya rawaito وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر a wata ruwaya kuma wani balaraban ƙauye ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa waɗanne ne manyan zunubai
قال الإشراك بالله sai annabi ya ce shirka da Allah قال ثم ماذا sai kuma balaraban ƙauye ya ce sai kuma me قال اليمين الغموس ya ce sai rantsuwar ƙarya قلت وما اليمين الغموس ya ce sai na ce masa wacce ce rantsuwa ta ƙarya قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب ma'ana ita ce wacce mutum zai kwaci haƙƙin musulmi ah, amma kuma rantsuwar da ya yi ta ƙarya ce ba ta gaskiya ba ce masu mu za mu dakata a nan saboda ƙwarewar lokaci insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan kafin wannan lokacin nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu